آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwadda wato muwadda al-Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra rahimahullah muna cikin kitabul buyu bangaren da ke magana akan ciniki ciniki ciniki da abubuwan da suke da alaka da shi abinda fuqaha suke cewa al-buyu wa ma shakala al-buyu'a cinikayya da abin da ke da kama da ita kamar ayyukan jinga wato kwadago kenan haya da tukuici kan wani abu muna cikin babi na 42 ne babu ma ja a fi ikhlasil garim mun dan shiga cikin sa kadan babu ma ja a fi ikhlasil garim abin da yazo game da wato idan wanda ake bin sa bashi wato waɗanda suke bin sa bashi sun kasa haƙuri saboda yanayin da suke gani kamar zai iya biyan su amma kuma bai biya su ba aka ga cewa bari a matse shi a karbi wani abu a sayar domin ko dai a biya su baki ɗaya ko a rage wani abu daga haƙoƙin nasu. Mun karanta hadisai biyu a cikin wannan babi a darasin da ya wuce, wanda cikinsu annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Duk wanda aka zo tantance basu sukan ko kuma kayayyakin da mutumin yake da su domin a sayar a biya mutane, to sai tarar da kayansa yana nan, to yana da cancantar yana da damar karɓar kayansa, kurin ya fita da fitarsa shi kenan, shi a banda shi abin ba shi kenan, amma mutum ba zai karɓi kayan wani ba. To, hadisan guda biyu duka abin da suke nunawa kenan. mutum ba zai karbi kayan wani a madadin kayansa ba sai dai ya jira in an sai da kayayyakin a biya shi amma kayansa da aka saya ba a biya shi ba to yana iya karɓar kayansa kurin ya zama ya barranta to za mu tashi kan matsala ta farko da ya ambata ƙarƙashin waɗannan hadisan qala malikun في رجل باء من رجل متاعا فأفلس المبتاع مالك يا فدا game da wani mutum wanda ya sayarwa wani mutum kaya um, wani mutum ne ya sayarwa wani mutum kaya bashi kenan fa aflasal mubta'u to shi wanda ya sayi kayan kafin ya biya sai ya gamu da irin wannan abu da ake kira iflas ko taflis a karɓe kayan mutum ko dukiyarsa don a biya mutane ba suka da suke binsa ya ce tufa innal ba'i'a iza waje da shay'an min mata'ihi bi ainihi a hazar shi mai sayarwa wanda ya sayar da kayan bashi ya sayar masa bashi idan ya samu kayansa ya samu wani abu na kayansa hakikanin kayansa ba kayan wani a madadin nasa ba a kayansa hakika to akhazahu sai ya dauki kayansa in yana so shikenan kaga shi ta bangaren sa an warware kamar yadda hadisin ya faɗa a fayyace wa in kana al-mushtari qad ba'a ba'dahu wa farraqahu imma shi mai sayan wanda ya sayi kayan bashi ya taba kayan ya sai da wani bangaren sa ya watsa shi amma dai akwai sauran wani abu fasahibul mata'i ahqqu bihi min al-ghurama to raguwar kayan dai shi asalin mai kayan in yana son kayansa ragowar kayan shi ya fi cancantar karɓar kayansa da ya rage ɗin akan sauran masu bin wancan mutumin bashi kamar yadda in kayansa ne duka zai ɗauka ya cancanci haka to kamar haka ko da an salwanta wani an saye da wani zai iya karɓar abin da ya samu sai ya bi bashin abin da ya saura kuma la yamna'uhu ma farraqa al-mubta'u min an ya'khudha ma wajada bi ayni yawa um ma ma farraqa al-mubta' yawa minhu abinda mai sayan wanda ya sayi kayan bashi daga baya taflisin ya same shi to abinda ya sayar ya watsa na kayan wani bangare daga bangarensa la yamna'uhu ba zai hana asalin mai kayan ba an ya akhuza ma waje da bi ainihi ya karbi abinda ya samu a hakikanin abinda yake raguwar kayansa ne wato kasancewarsa ya taba kayan ya sai da wani bangaren sa ba zai hana shi shi mai bin mai bin sa bashin ba ya karbi raguwar kayan yawa ba zai hana ba fa iniktada min samanil mubta'i shay'an in ma har ya karɓi biya, an ba shi somintaɓi na biya biyan kayan, kayan da aka saya ɗin, an ba shi wani kuɗin haka. Ga kayan nasa ba a ɓatar da shi ba, amma dai an fara biyansa. Ba haɓa an yi hu, in ya so ya mayar da shi, waya ƙabi da ma waje da min mata'i. wato ‘yan kuɗin da aka bashi, kayan misali mu ce dubu goma ne, an bashi dubu ɗaya ko dubu biyu misali, to sai ga ga kayansa nan ba a taɓa ba, ya ga cewa to bari ya mayar da dubu ɗayan ko biyun da ya karɓa a matsayin biya domin ya ɗauki kayansa kuran da kubuta zai iya yin haka. wa yakuna fi ma lam yajid uswatan hurama yawa in kuma kayan an taba an biya shi wani wani abu na kudin kuma amma an taba kayan to zai iya mayar da yan kudin da aka bashi kaga shi wato zai zama yana bin kaya kenan gaba ɗaya sai ya ɗauki ragowar kaya sai a gana wani ragowa daga kuɗin na kayansa in an sai da sauran kayayyaki za a cika masa fa zalika lahu to yana da damar haka in dama ba a biya shi komai ba ma'ana in ba sai da komai ba daga kayan amma dai an dan bashi wani abu sai mai da dan abin da aka bashi kawai sai ya dauki kayan da baki daya in kuma ma an sai da wani abun a ciki amma da saura kuma yana son ya dauka kayansa kuma an dan bashi wani abu to yana damar ya mayar da dan abin da aka bashi sai karɓi raguwar kayan sannan a cika masa kamar yadda za a biya sauran masu bin bashi ina iya yin haka ina iya yin haka wato dai taɓa kayan da aka yi aka ɗan rage shi ba zai hana shi ya ɗau raguwar kayan ba yana don wani lokaci mutum zai ga gwamma ya karɓi kayan nasa kurum saboda in kayanka za ka karɓa ko da sauran kayan da za a sayar ba zai biya sauran mutanen da suke bin sa bashi ba kai dai ka kubuta amma idan an sai da kayan ne to ba za a baka kuɗin ka cas ba sai dai in kuɗin da aka samu jumlatan zai biya kowa da kowa in ba haka ba muhasasa za a yi sa duba an sai da kayayyakin yawan kuɗin zai biya mutane gaba da ba zai biya ba rabi zai biya ko abin da ya kama da haka to kowa sai a biya shi kwatankwacin abin da aka samu yawa kaga sai a biya rabin basu sukan kenan idan gaba ɗaya jumla kuɗin da aka samu a bai fi rabin abin da ake bin sa ba kama in kayan ka ne shikenan sai ka karɓi kayan ka kuran kai ka fita amma in kuɗin kayan ka za a baka to ba za a baka ba ba za a baka dukkan kuɗin ka ba sai dai abin da ta kama a karka samu fa'idar ke kamar lokaci kuma sai mutum ya ga kayan nasa in ya karɓe shi yanzu an riga an ɓata masa lokaci yanzu baya da wani amfani ko kuma zai zama masa hasara zai zama masa ci baya to gwamma kawai a ce ai an sayan masa shi kaza ne saboda haka shi wato an sai da kayan kaza ne saboda haka a bisa yadda suka yi ciniki da wancan da ya haka kuɗin da yake bi kenan saboda haka gwamma a biya shi wa ko da sannu a hankali ne to ya danganta da yadda abin zai kama qala malik imam malik rahimahullah ya ce wa man ishtara sil'atan min as-sila'i wanda ya sai wata kadara cikin kadarori wato kayayyakin abinda ake sayarwa ghazlan aw mata'an aw buqatan min al-ard wai kadi ne shine zare da aka wato kada auduga har aka yi shi wanda za a yi saki da shi saka da shi mai sakar ita ce aikin yawa sakin kuma tufar da aka saka ko yawa to wanda ya sayi wata kadara daga cikin kadarori gaslan zare ne da aka kada aw mata'an ko wani kaya dai da ake amfani da shi aw buqatan min al-ard ko kuma fili ne na kasa summa ahdasa fi dhalika al-mushtara amalan summa ahdasa amalan sannan sai ya tsari wani aiki ya farar da wani aiki fi dhalika al-mushtara a wannan wuri da aka saya ko kuma a wannan kayan da ya saya in zare ne ya saka shi idan kuma fili ne ya yi gini yawa in wani kaya ne ma kamar a ce katako ya yanyanka shi ya yi tebura ya yi kujeri ya yi gadaji kaga ba damar ya mai da shi a matsayin katako misali banal bukata daren aikin kenan da ya fara ɗin filin ya gina gida da shi a shi kenan filin auna sajal ghazla sauban ko kuma zaren da aka yi kadin wato an saka shi ya zama tufa summa aflasal lazibta a zalika to wanda ya sayo kayan nan bashi kuma sai shiga wannan rikicin masu bin sa bashi suka kai shi kara alkali ya washe shi domin a sai da kayayyakin nasa a biya mutane shi kuma dama an karbi kayansa ba a biya shi ba faƙala rabbul buƙaci sai mai fili ya ce, da aka sai filinsa ba a biya shi ba, ana a huzul buƙata wa mafi haminal bunyan, ni zan karɓe filina da ginin da ke anan a jikin filin, wato mana zan karɓi filin da kuma ginin gaba ɗaya. Mamalik ya ce, inda zalika laisalon, wannan ɗin ba damarsa ba ce wato bai da damar yin haka ba za a ba shi wannan damar ba walakin amma ya za a yi walakin tuqawwamul buqatu wa ma fiha mimma aslaha al-mushtari sai dai za a kimanta filin za a kimanta wurin da kuma abin da yake a wurin daga abin da mai sayan wanda ya sayi filin bashi ya yi na gyara a wurin ginin da yake nan wata sai a duba kimar filin sannan sai a duba kimar wato ginin da mai ginin ya yi ya za su zamanto sun mai yunzaru kan musammanin baka sannan sai a duba bayan kimanta su duka nawa kuɗin filin yake wa kan musammanin bunyani min tilkal kima kuma nawa ne kuɗin da aka kashe na gini a wannan kimar yawa wato sai a ga da kimar kuɗin fili da kuma kuɗin da aka kashe wajen ginin yaya suke za su zo daidai ne ko kuwa a'a bi ɗabi'atul hal ba su zo daidai ba dan gini dole sai ya fi abin nan a kuɗin fili yawa sai da yawan surare da mutane suka mai da shi ƙasa kamar zinari ko akwai wuraren da aka wuce da ƙasa wato kimanta ta ƙasa sai kamar zinari ne za a sayar da ɗaruruwan miliyoyi a kan fili Allah saboda sun mai kuna ne sharikai ne fi zalika sahibil buƙati bi kadari hissati wa yakunu lil gurama'i bi kadari hissati al bunyan yanzu kaga shi wanda ya sayo wuri bashi yazo yayi gini tunda da filin da ginin da ya duka yanzu ba nasa bane ba su suka sun istigraqin mumtalakat ɗinsa abubuwan da ya mallaka yanzu sun zama bai da sulɗa a kansu bai da milkiya a kansu saboda haka an ƙwace mai fili yana da kwatankwacin kasonsa yadda kuɗin ya kama ƙimar ta kama waya kunu lil gurama bi qadri hissatil bunya su kuma waɗanda suke bin bashi sauran jama'a banda shi wasu can na gefe da ba su alaka da wannan ciniki tunda su duk wani abu wanda ke da kima dai yake da shi dole a tarkada a har hada a samu a fitan musu da haƙƙinsu to su kuma suna da bi kadar hissatil bunyan kwatankwacin kason ginin da aka yi amma kuma wannan hadakar kaga dole su an nemi ya za a warware ta ko yawwa amma dai nan aka tsaye da bayanin amma zai wuya ta ɗore haka ko? Yawwa, dole sai an samu, imma dai in wasu iyakantattun mutane ne la'alla suka sayi gini, yawwa, misali suke buƙatar su mallaki gini, to su biya mai guri gurinsa su nemi ya sayar musu ko? Ko kuma mai guri yana da ƙarfi ya sayar musu, amma haɗakar tana da wuya. Amma idan an dace cewa duka gurin zama suke nema kuma za su yi haƙuri da juna su zauna a haka ba wanda zai hana su ya rage amma dai nan ana maganar kowa abin da ya cancanta da shi in za a raba wato ƙadiyar za a raba gardama ƙadiyar ke ƙala maliku ɗan maliki ya ce wa tafsiru zalika ƙarin bayani kan haka shine an ta kuna ƙimatu zalika kullihi alfa dirhamin wa hamsa mi'ati dirham ya zama ƙimar wannan wato gurin da fili wato da ginin da aka yi duka wato an ƙimanta ya kai dirhami dubu ɗaya da ɗari biyar fata kunu ƙimatul buƙati hamsa mi'ati dirham sai alal misali ya zama ƙimar fili dirhami ɗari biyar wa ƙimatul bunyani alfa dirham ƙimar gini kuma dirhami dubu kaga dubu da ɗari biyar kenan fa yakunu li sahibil buqati ath-thuluth ka kenan tunda ɗari biyar biyar ai sau uku sune dubu da ɗari biyar sai mai fili ya zama yana da sulusi a wannan gini da aka yi wa yakunu lil gurama'i ath-thulusan su kuma waɗanda suke tare suke bin bashi sauran mutanen da suke bin sa bashi a wasu abubuwa daban amma dai saboda a kubutan musu ko a fitan musu haƙoƙinsu yasa suka shigo nan su kuma suna da sulusani sai in mutum ɗaya ne ko in su mutane biyu in sun yadda su ba da gidan haya misali kamar gida ne da ya dace su ba da shi haya to kaga suna iya bayarwa in a hakan suka tafi sai zama kuɗin haya duk da aka karɓa to sai a kasa uku mai fili yana da sulusi su kuma sauran suna da sulusani yadda za su warware abin dai bisa taradi tsakaninsu dole sai a yi la'akari da shi domin haka mallaka take ƙala maliku imam malik ya ce wa kazalika al-ghazlu wa ghayru kamar haka ma hukuncin yake yanda ka ji wannan din to haka shi ma kaɗi wato zaren da aka kaɗa daga auduga aka yi zare ya saya bashi amma kuma sai anin ya saƙa shi yawa ya yi tufa wa gairu kowaninsa kamar misali da muka yi da katako aka yi gadaje da shi aka yi kaza da kaza da shi iza da khalahu haza idan irin wannan tasarrufi ya shiga cikinsa wato kenan mai asalin kayan ba zai ce shi kawai gaba ɗaya zai karɓe kamar mai zaren ba zai ce shi zai karbi tufar ba kawai shi kenan a ai zare ne nasa amma sakar ma wani aiki ne daban yawa da ɗinkin da aka yi misali to haka nan in kamar katako ne katako ne nasa amma wahalar da ɗawainiyar kafintanci da aka yi da sauran abubuwan da aka yi har ya zama gado da sauransu wata ƙima ce daban saboda haka sai dai a bi wancan tsarin sai a duba menene ƙimar zaren nan menene ƙimar katakon nan menene kuma ƙimar saƙa da ɗinki to sai su yi tarayya a nan to kaga nan ma tarayyar dole sai an warware ta hanyar yarjejeniya da za su musamman kamar a ce tufa ai mutane biyu ba za su haɗu a tufa ɗaya ba ko yawa kuma ba za a ba da ita haya misali a raba kuɗin mawuyaci ne da sauransu kaga sai da a ce kawai in ma sai da ita za su yi gabaki ɗaya to kowa dai ga misali abin da ya mallaka a ciki ko kuma in ɗayan zai fidda ɗaya to an san dai menene yawa amma dai haka za a ce ɗayansu bai cancanta da ya ce tasa bace ba ya ce wa gairuhu mimma ashbahu idza dakhalahu hadha da wani wannan idan irin wannan al'amarin ya shiga an yi tasarrufi da asalin kadarar da aka saya bashi wani tasarrufin da za a yi la'akari da ɗawainiyar da ke ciki wala hiqal mushtari yadainu lawa wa fa'alahu inda kuma gashi bashi ya riski wanda ya sayo wannan zaren ko ya sayi wannan katako ko kamar da dai yake a filin can da aka yi misali wanda ba zai iya biya ba wa hadha al-amalu fihi to wannan shine aiki da za a yi a game da wannan din kamar yadda aka yi na filin aka hada su tsakanin wato kimar filin mai fili da kuma ginin wato da ainihin shi wanda ya saya yayi wa wanda aka karbe wannan din domin a biya masu bin sa bashi aka ce su samu su zama mallaka ta haɗaka a tsakani. Kala malikun, imam Malik ya ce, Fa'ama ma bi amina sila'i, allati lam yuhdis fi hal mubta'u shay'an. To, amma abin da aka sayar da shi, ma bi a abin da aka sayar da shi, mina sila'i daga kadarori allati lam yuhdis fiha al-mubta'u shay'an kadarorin da shi wanda ya saya bashi da ya sayo kayakin bashi bai bai farar da komai ba a ciki ba abin da yayi yawwa ba kamar filin can da aka gina ba ko zaren can da aka saka ba ko katakon can da aka yanyanka aka gutsutsura shi aka yi kujeru ko wani abu da shi ba a shi bai komai ba To, illa an na tilka sila'ata na faƙat, warta fa a samanuwa, to sai dai fa wannan kadarar na faƙat wato ta yi daraja, ta samu na faƙi, rawaj, yawa, akan ce na faƙaci sila'a ko rajat, bi mana irta fa a samanuwa wa ƙimatuwa, darajar ta kasuwata ta ɗaga. An sai kayan nasa ba a biya shi ba, kuma har aka zo irin wannan gurin. wato ma'ana gabar yin wannan tafilisi kayan yana nan, amma darajarsa ta ƙaru, ƙimarsa ta wuce lokacin da aka sayi kayan a gurinsa bashi, kuɗinsa ya tashi, shi ne ma'ana na faƙarwar tafi a samanuwa. Fasahi buha ya rigabu fiha, saboda haka mai kayan yanzu zai so a ce kayansa ya dawo, tunda kayan ya yi daraja yanzu. walgura ma yuriduna imsaka su kuma masu bin sabashi sauran masu bin sabashi su ma suna son a bar kayan dan zai zai saurin saiduwa za a sayar da shi a samu kuɗi a biya su ko a rage musu akalla ka san ba za su a ba da kaya ko a fito da kayan da zai tasgaro ba misali a fito da wata gwangwanin wani gwangwanin mota mota matacciya ko kusan kamar matacciya wace da wuya a samu wanda zai saye ta da wata kima Allah sai yan gongon kaga irin wannan ba za su irin wannan ba dan sai a ce to shikenan yana da mota bari a sai in an sai da ita an samu mai saye kuɗin da aka samu za a biya to wannan sai Allah ne ya san yaushe za a abin nan ko kuma an sayar ba za a samu wani kuɗi ba to amma kadarar tana da daraja za ta karbu tana karbuwa tana shiga sosai kaga su kuma za su za su so shi mai kaya zai so a dawo masa da kayansa saboda yayi daraja su kuma sauran masu bin bashi ba su wannan kayan ya kubce daga kadarori da za a sayar ba domin za a samu kuɗi da sauri kuma la'alla mai yawa don a samu a sake su ko kuma a rage musu. To, fa'inal gurama a yi hayyaruna, to masu bin bashi banda shi mai kayan, sauran masu bin mutumin bashi, da suke jiran a sai da kayayyaki a biya su, za a ba su zaɓi. Bayan an yi hudu rabba sil'ati samanan lazi ba a habi, tsakanin su baiwa mai kayan nan kuɗin da ya sayarwa mutumin nan wato kayan da shi mana cinikin da aka yi can a baya sannan aka sayi kayan mai sayan ya saya bashi farashin da ya sayan masa to in suna son su a bar musu kaya wato su sayar da shi su samu abin da suka samu to an ba su dama za a ba su dama shi ba za a bashi ba za a bashi damar karɓar kayan ba a yanzu tunda yanayin kayan ya canza ba za a bashi damar karɓar kayansa ba sai dai idan su ɗin sun yarda za su biya shi kuɗinsa tas wanda aka yarjejeniya wato ciniki ya gudana tsakaninsa da mai kaya da farko ba tare da la'akari da wannan ƙarin da aka samu ba wala na kiso shi ba za su rage masa komai ba yawwa in sun ga za su yi haka to bai da damar ya hana su wannan yawwa shi mai asalin kaya ko kuma a'a ɗaya zaɓin da suke da shi, wa bayan an yi sallimu ilaihi sil'atahu, ko kuma in suka ce, to yanzu kuɗinmu ne fa ya makale, ba a biya mu ba, kuma do a ce mu sake ba da wani kuɗi kuma don kawai muna neman abin nan ba mu bar mana kaya mu sayar a rage mana bashi, sai kuɗi bashin ya ƙara yawa kenan. In sun ga babu fita a nan ma, ɓata lokaci ne, to shi ne su ba masa kayan. tare da ƙarin ƙima da ya samu ganin shi ya fita. Wa in kanati sil'atu qad naqasa samanuha in kuma kadarar kuɗinta ya ragu akasin wancan kenan. An sai kayan bashi a gurinsa an ɓata lokaci ba a biya shi ba kuma matsalar ta tafilisi ta taso wato kuma kayan ya karye darajarsa ta ci baya. Wallazi ba a habil khiyari to shi mutum wanda ya sai da kayan shi asalin mai kayan kenan da ya sayarwa muflis ɗin kayan bashi to yana da zaɓi yana da zaɓi a nan kuma in sha'a an ya akhoza sai la'atahu wala tiba'ata lahu fi shay'in min mali garihi in yana so sai karbi kadararsa kawai sai karbi kayansa kurin ya fita kenan yawa ya haƙura ya yarda da faɗuwar da zai yi faɗuwar da ta same shi yawa ƙasa da kayan nasa ƙimar kayan nasa yayi ya yarda ya haƙura haka wala tiba'ata ko bai da wani bimbini ba wani ciko da zai nema fi shay'in a ko menene min mali garimihi daga dukiyar wato wanda yake bi bashi yawa ma'ana ba za a sayar da wani abu daban a ƙara masa wani abu ba daidai da sauran waɗanda za a biya daga masu bin bashi a shi ya riga ya fita kenan duk da tawayar da kayansa ya yi tunda kayan ne hakikarsa aka mayar masa to yana iya yin haka ya karɓi kayansa kurin in ya hango cewa in ya bari ma jiran cewa a sai da kayayyaki a bashi wani abu wani abin kirki za a tsinana ba duka duka ta yiwu ba zai samu wato kuɗinsa duka ba, kuma la'allama abin da zai samu ba zai kai ƙimar kayan nan nasa na yanzu ba, gara kawai ya karɓi kayansa ya haƙura da abin da ya auku. Allah ya mayan masa, da an biya shi a lokacin da ya kamata la'adada bai faɗi ba, to amma dai gara dama-dama ɗin ya karɓi kayan, to in ya yi haka shi kenan. Fa zalika da yana da damar haka, wa in sha'a an ya kona garima min al-gurama'i, yuhasu bi haƙƙi, in kuma ya ga dama yana so ya bar kayan ya ce to kayan nan yanzu yanda ya yi arha ƙasa ya faɗi don ya ɗauke shi ai kawai aikin banza ne ko kuma ya yi asara ko kuma la'allama ba zai iya shigar da shi kasuwa ba ya riga ya wuce yayinsa kaza kaza saboda haka in ya ga dama sai ya ce a bar kayan ba zai karɓa ba amma wato ya zama gariman yawa wai sha an ya kona gariman in ya so sai ya zama mai bin bashi yana gurama daga cikin sauran masu bin bashi kamar ya ga a to ai ya bari misali bai karɓi kayan ba akwai abubuwa wasu kadarorin da za a sayar a samu kuɗi akwai alamu za a iya samun kuɗi wanda in aka sai da kayayyaki tunda dole za a biya shi kimar cinikin da aka yi da shi yawa ba cinikin faɗo ba kimar yanzu za a duba ba kimar yanda ya sai da kayansa yawa cinikin na baya saboda haka yana ganin akwai alamu za a iya samun kuɗi ta wasu kadarorin shi kenan ce a bar kayan kawai faduwa ta zama ta ɓangaren dukan masu bin bashi zai iya yin haka sai ya bari a sayar da abin da aka sayar yawa yuhasu bi haƙihi shi ma a bashi abin da ya samu yawa in an sai da kadarorinsa shi wanda taflisin ya same shi to sai a biya shi yawa in bai samu duka ba a bashi kwatankwacin abin da ya samu wa wala ya akhuzu sil'atahu ba zai karbi kayan nasa ba saboda rashin ganin maslahar haka din in ya zabi haka fa zalika lahu ai mana fa lahu zalika ina da damar haka yawa kowanne ya zaba wa qala malikun imam malik ya faɗa fi man ishtara jariyatan aw dabbatan game da mutumin da ya sayi kuyanga musan littafi ne da dade shekara 1200 da wani abu da lokacin akwai cinikin anin bayi cinikin kuyangi duka ya sayi jariya kuyanga au dabba ko dabba ko ta irin dabba fawaladat indahu har ta haihu ma a gurinsa amma bashi ya sayo duk shi wannan sarkin bashi ne wato cinikin bashi ba su suka ya tara ya sayi wannan bashi ya sayi saboda haka duk sanda aka yi magana ya saya shi ba ba kuɗi ba bashi ne saboda haka ya sayo kuyanga bashi ko kuma ya sayi dabba bashi fawaladat indahu sai ta haihu a gunsa bayawar ko kuma dabbar suma aflasal mushtari sannan shi da ya sayo ta nan sai ya tsiyace ko kuma wato aka washe shi ma'ana ba su kasan masa yawa an karɓe kayayyakinsa za a biya za a sayar a biya mutane iflasin ya sami su kaga iflasin yana ƙwace mallakan ne daga hannunsa ma'ana hukuma za ta sayar sai a biya mutane ba su sukan su tun da shi ɗin ya ƙi yin hakan yawwa to dama ai tun farko shimfiɗar darasin a wancan darasi mun ce idan babu komai an tantance misali duk tsazzatan da ake yi yana da wani aushe gaba ɗaya duk babu dole a haƙura ko wa in kana zo usratin fa naziratun ila maisara amma aka tabbatar da cewa lalle akwai wani abu ko da ba zai kai ya biya ba su kan ba banda haja ɗinsa asliya yan tufafin da zai saka na dole dan makwancin da zai kwanta da sauran akwai wasu abubuwan da za a iya samun ko rabi ko na kama da haka alkali yana da dama wajibin sa ne ma in masu bin sa bashi sun matsa sun ce suna buƙatar haka to dole a yi haka to sai irin wannan ta same shi bayan dabba ta haihu ko kuyangar ta haihu fa innal jariyata awi dabbata wa waladaha lil ba'i to kuyangar ko dabbar da ɗanta wato ita dabbar ko kuma ita kuyangar duka na mai sayarwa ne wato ma'ana idan aka aka zo maganar cewa ya samu kuyangarsa kamar magana farko can da aka yi yawa in zai ɗauki baiwarsa ne ya fita kawai shi kenan to da kuyangar da yatta duka ko ɗanta yawa haka in dabba ce ma da ita da ɗanta duka nasa ne ba za a ce a ai dabbar kaɗai aka saya gurinsa wurin wannan ɗin mai saye ba shi ta haihu ko kuma kuyangar ma haka ta zo a wurin a hannunsa ta haihu a dukiyar mai sayarwa ne wanda ya sayi masa bashi ai ita ce ta dawo masa ita ce kuma ta ƙaru ila an yarga balgura ma fi zalika sai dai idan masu sauran masu bin bashi sun kwadaitu zuwa ga haka abin yayi kama da kadarar da kudin ta ya tashi farashin ta ya tashi wato kenan wannan fikun yana dan sabawa da sabawa da zahirin wancan hadisin ta gefe guda cewa zahirin waɗancan hadisan shine ko Imam Malik ya fahimta cewa idan kima bata canza ba sosai ko kuma a samu yaduwar wato zurriya ba ai hadisi na cewa in ya samu kayansa ya dauka ko ba haka ba amma nan kuma sai aka saba zahirin wannan din cewa idan kadara ta yi daraja sosai yawa to sauran masu bin bashi za su iya hana hana shi dauka ko ba haka ba saboda canjawar yanayi yawa canjawar farashin ko kuma a'a yaya aka samu misali ko a dabba ko a kuyanga nan ma ba zai ɗauka kai tsaye ba idan sauran gurama suna ganin cewa zai hana su samun wata dama ta yadda za a rage musu ba su sukan su ko a biya su saboda haka in ba su da wannan ragba zai zai ɗauki kuyangarsa to hada ɗanta yawa ko kuma zai ɗauki dabbarsa hadda ainihin ɗanta yawa fa yudunahu haqqahu kamilan yawa to in sun so hakan sai su ba shi haƙƙinsa cikakke yawa kuɗin dabbarsa yawa na asali ko kuma kuɗin kuyangar na asali to sai su biya shi wannan kamar yadda aka yi dai a wancan kadara da kimarta ta ƙaru sosai yawa da suka nuna cewa su suna son ko dai aka ba su zaɓi su biya shi ga baki ɗaya ko kuma su bar masa kayan yawa To, ya ci fayu ɗuna haƙƙahu kamila sai su ba shi haƙƙinsa cikakke wai musu ko da zalika sai su riƙe wannan. To, ana, to haka abin da za a yi kenan. Amma dai, wato, shi ne mai cancanta matuƙar ba su yi ragba a kan abin ba. In kuma sun yi ragba a kan wani su za su biya shi farashinsa na farko ne, asali. Abin da shi Imam Malik ya fahimta kenan a wani. To, duka nan ya tsaida matsalolin da ya kawo dangane da tafilisi babu shakka akwai amsoshi da dama dangane da abin zai iya tasowa ainihin ga alkali ko mai fatawa akan wannan matsala amma littafin furu'a irin su muktasar khalili da makamantan su ga karin bayanai na suwar din abin zai iya tasowa kari akan wannan Allah saka masa da alheri Allah ya tada amma da sauran lokacin ko sai babi na gaba za mu taɓa wani abu a cikinsa insha Allah. Babu ma ya juzu minas salafi, babin abin da ke halatta dangane da bashi. Magana da zai ambata a nan mafi yawa ita ce mutum ya karɓi bashi sannan ya ƙarawa wanda ya bashi bashi ɗan wani abu da ra'ayin kansa ba tare da sharaɗi ba ko alƙawari ko kuma al'ada zaunanniya akan wannan ƙarawar cewa babu laifi. ka bai wa mutum bashi ko rance lokacin da zai biya ka ya ƙara maka da ra'ayin kansa ba ku sharɗanta ba ba da wannan niyya aka yi ba ko ba al'ada ce kowa ya santa cewa in ka ranci ko ka ari wani abu a wurin mutum in za ka mai sai ka ƙara ba to in al'ada ce zaunanniya kaga kamar sharaɗi ne sai ya zama salafun jarrama fa'atan an kasdin to wannan sai ya zama riba ta shiga to amma ganin dama kawai mutum ya ƙara to wannan ja'izi ne saboda hadisin da za mu karanta hadathani yahya an malikin an zaid ibn aslama an ada ibn yasarin an abi rafi'in maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu rafi eh baran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yattancen bawan sa ne a qal annahu qala yace istaslafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba rantar wato safan raƙumi bakaru raƙumi matashi irin kamar shekara biyu zuwa ta uku haka su shi ake kira bakar yawa in namiji ne suna kiransa bakru yawa in mace ce kuma naka sai a kira ta qalus kafun lamun wawun sad qalusun eh mace sa kira ta qalus amma namiji sai a ce bakar shekara biyu zuwa sama da haka kadan kafin ta girma sosai to shine ita ake kira bakar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi safan rakumi matashi kenan karami to faja'atuhu ibilun min as-sadaqa sai waɗansu raƙuma na zakka suka zo zakka ake nufi na a kawo su kala abu rafin abu rafi ya ce fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqdiyar rajula bakarahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da in mayarwa in biya mutumin safan raƙuminsa ƙaramin raƙuminsa a ɗauki kwatankwacinsa a mayar masa su dabbobi dama ba ribawiyat ba ne yawwa bale a ce akwai kuma kasadar ya zama dabba da dabba kan ai wato mawuyaci ne a ce daidai wa daida kamar da za a auna kwanon hatsi da kwanon hatsi ko mawuyaci ne to amma su ba ribawiyat ba ne yawwa to fa amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqdiyar rajula bakarahu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce ni da in biya mutumin bakarahu raquminsa wa qultu sai nace lam ajid fil ibli illa jamalan khayaran raba'iya yawa ban samu ba cikin raquman illa jamalan sai raqumi khayaran fiyayye raba'iyan wanda ya kwabe hakoran gaba raba'iyat wato akwai sanaya haƙora biyu na gaba sama da ƙasa su ake kira sanaya guda hudu to waɗanda suke ɗamfare da su gefe ɗaya ta nan ɗaya ta nan kafin fika yawa na sama da na ƙasa su ake kira raba'iyat to in raƙum ya kai shekara bakwai yakan kamar wata famfara yakan kwaɓe waɗannan to sai a kira shi da araba'i haka malaman lugar suka fassara shi lugar hadisi din wato mana sai babba an karbi bai fi na shekara biyu ko uku ba amma sai wanda ya shekara bakwai aka samu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adihi iya da hamzatul aqadi kenan yawa ba hamzatul wasl ba idihi adihi ada yudi yawa adihi iyahu ka bashi to ka bashi ba laifi ka bashi kaga wanda aka bashi yafi wanda aka karba wa innaka yaran nasi ahsanuhum qada'an yawa yawa wato lalle mafifitan mutane su ne waɗanda suka fi su kyawun biyan bashi za su biya akan lokaci har ma in sun suna da dama su ƙara wani abu don ihsani to wannan nagarta ce alhairi ne wannan shi yasa ko kuɗi ne ko wani abu mutum ya ƙara domin wato ihsani babu sharaɗi wannan babu laifi وحدثني عن مالك عن وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها Uh, Imam Malik wato ma'ana ya karɓo daga Humayd ibn Qais al-Makki wanda karamin tabi'i ne an mujahid daga mujahid babban tabi'i annahu qala ya ce istaslafa Abdullah ibn Umar min rajulin darahima Abdullah dan Umar ya karɓi rancen wato ɗan dirhamai daga wurin wani Abdullah dan Umar ya karɓi wato rancen dirhamai daga wurin wani mutum sun maƙadahu da rahima khairamina sannan sai zo da zai biya shi sai ya biya shi da dirhamai da suka fi su mu lura a nan ba musaya ba ce fa ba canji ba ne in canji ne bai halatta a ƙara ko da an ji daɗi ko da wannan rance aka karɓa bashi yawa bashi a rance wato ya halatta in ka ga dama ka ƙara wa mutum wajen biya bashi kenan a wajen biyansa a bashi za ka biya mutum za ka iya ƙara in ka ga dama sai ba al'ada ba ce ba sharaɗi ba lai amma in canji ne musaya ba ne ba ka musaya musanya to ko da ka so ka ƙara ɗin bai halatta sai dai in ba riba wuyat ba ne yawwa sai dai abubuwan da riba ba ta shiga cikinsu ne yawwa faƙalar rajul sai mutumin ya ce ya ba abdurrahman ya kai baba abdurrahman hazihi khairun min darahimin latista allati aslaftuka wa'annan da ka ka biya ni da su ai sun fi dirhamaina da na baka surance faƙala abdullahi ibn umar mulad umar sai ya ce kada alim na san haka na sani walakin nafsi bi zalika tayyiba amma raina yana da daɗi akan haka kaga wannan da ya magana dama bai da ragba bai ma yi tunanin wannan cewa ba za a ƙara masa ya bayar ne kawai don taimako wato don ya biya bukatar ɗan uwansa wanda baiwa wani bashi ya biya bukata akwai falala da yawa a ciki akwai hadisi da ke cewa an ka ba mutum rance sau biyu wato to tamkar ka bashi sadaka ne sau ɗaya wato in ka ba mutum bashi ka bashi dubu goma a wannan wata a wani wata ma ka bashi to daidai yake da gashi ya biya ka duka amma to ladan da za a baka na taimako ka bashi wannan wajen bashi to kamar ka bashi dubu goma ne kyauta sau ɗaya kaga akwai lada akwai lada mai yawa akwai ma abin da ke nuna fiye da haka qala malikun yawa maliki yace la ba'sa bi an yuqbida man aslafa شيئا من الذهب أو الوري أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه لا بأس باب ليفي بأن يقبض من أسلف wato la ba sa babu laifi man bi an yugbida man uslifa shay'an wato man uslifa shay'an wanda aka bashi rancen wani abu min az-zahabi na zinare awil warki ko azurfa awil ta'ami ko abinci awil hayawan ko dabbobi kamar da maza Allah sama ya irance wancan sufin rakum to an yi kubida ya damkar wato ya miƙa ya sa ya damka dan yi kubida ya bashi ya karba kenan uwa miman aslafahu zalika ya dankawa wanda ya bashi rancen wannan kuɗi ko wannan abu afdala mimma aslafahu sama da abinda ya bashi ranci ya bashi shi ranci wato babu laifi wanda aka bashi wani rance na zinari ne ko azurfa ko abinci ko dabbobi to babu laifi ya mika wa wanda ya bashi wannan rancen in ya zo mayar masa ko biyarsa fiye da abin da ya bashi yawa magana a bayyane take sai da dan jumlar yanda ta idza lam yakun zalika ala shartin minhuma in dai wannan bai zama da sharadi tsakanin su ba ya zan baka amma zaka ƙara min kaza in zaka biya ya zama ribal fadli kenan ko yawa au adatin ko kuma wata al'ada dama haka ake yi to sai zama al'adar tana madadin sharadi din in ya zama kowa ma haka yake in baka yi ba ma sai an ci me yasa baka yi ba ko kuma an ji ana gunaguni to wannan sai ilhakin sa da sharadin da aka ayyana fa in kana zalika ala shartin in ƙarawa ta zama akan sharadi ne aw wa'i ko kuma wata yarjejeniya aw adatin ko al'ada fa zalika makruhun wala khayra fi wannan an kishi wato haramun makruh kaman da shana na tawa eh galibin yace makruh to yana nufin abin da ba a son sa saboda haramcin sa magabata irin sa da yawa suna ta'abiri irin wannan sun ce makruh ba bisa istilahin mutaakhirai suke fade ba a suna nufin wato ƙin abu a shar'ance saboda haramcinsa wala khaira fi kuma babu alkhairi a cikinsa wato haramun ne ai shine riba din aka ba da bashi kuma an shar'anta karawa kala yace wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada jamalan raba'iyan kiyaran makana bakrin istaslafa dalilin da yasa aka halatta karawar inda babu sharadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya da raƙumi ainihin wanda ya kwaɓe haƙoransa na gaba wato mafifici madadin safe da ya karɓa rance wato ya karɓi ƙarami ya biya da babba a takaici ya karbi wanda bai wuce shekara biyu zuwa abin da ya kamata dan fi haka kaɗan ba amma ya biya da wanda yake da kimanin shekaru bakwai kaga akwai bambanci sosai ma amma dai tunda babu sharadi akan wannan wa anna abdullahi ibn umar istaslafa darahima faqad akhara min kuma abdullahi dan umar ya ranci dirhamai kaga kuɗi ma kenan tsabar kuɗi kuma ya zo biya ya ƙara da wa biya sama da su wanda an san ibn umar da bin diddigi wajen koyi da manzo Allah sama eh haka sabai ma suke amma da ibn umar yana daga cikin mu suka waɗanda suka fi wato fice wajen wannan fa in kana zalika ala dibi nafsin min al mustaslifi idan wannan ƙarin ya zama a bisa daɗin rai na wanda ya karɓi rance walam yakun zalika ala shar'in kuma wannan ba bisa sharadi ba ba da wajewa aka yi ba wala wa'in kuma babu wata jejeniya wala adatin babu al'ada akan haka kana zalika halalan la ba'sa bih wannan halal ne babu laifi da shi karhancin da ake nakaltowa daga ashab ɗaya daga cikin almajiran imam malik bai da ƙarfi ja'izi ne wa babu laifi a kansa Allahu a'lam insha Allah za mu tsaya a nan Allah ya dace da mu Allah mu